أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin ikon shi ne da hikimar shi da kaddarawa shi ya sake ba mu daman ci gaba da darasin mu na sirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da muke cikin wannan littafin mai albarka na Nabiyur Rahma wallafa Professor Muhammad Sani Umar Musa rijal limu hafizahullahu ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ga makatar da gaskiya da fadarunta da aiki da ita a yau muna ranar litinin sha ɗaya ga watan sha'ban ramadan saura kwana nawa allahumma ballighna ramadan allah isar da mu ramadan dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda shi ne goma ga watan biyu watan fabriye dubu biyu da ishirin da biyar miladiya muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka wanda wannan shi ne insha allah zai kasance darasi na ishirin da biyar a wannan littafin haka ne ko idan ban manta ba darasin da ya gabata satin da ya gabata mun yi bayanin yadda ƙuraishawa suka halhadu suna son su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam sannan muka yi bayanin sannan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto daga kogo har zuwa ina daga gida har zuwa kogo sannan mu har bayanin rasulullah ya hudo daga ni daga kogo za su kama hanya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ta yake faɗi illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idan ku kun ce ku kama ma rasulullah ku taimake shi to ku sani Allah subhanahu wa ta'ala tiri ya taimake shi idan akhrajahu alladhina kafaru idan akhrajahu alladhina kafaru thani yasnayn yayin da kafirai suka huddo shi daga gida suna su biyu biyen su izhuma fil ghadi lokacin da suke cikin kogo idh yaqulu li sahibihi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma abokin shi la tahzan kakkai bakin ciki inna allaha ma'ana ai allah yana tare da mu fa anzalallahu sakinatahu alaihi allah sai ya sabko da nutsuwar shi akan shi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha allah ya karfafe shi da wasu irin runduna wanda ba kwa ganin su وجعل كلمة الذين كفروا السفلى الله يسنج كلمة وند سكافر تيريتي مكان كتيا مفي كان كتيا وكلمة الله هي العليا كلمة الله إتتي واتو مدوككيا والله عزيز حكيم الله شيني مبوعي من حكمة wannan shine karshen darasin da muka tsaya wato darasi na karshe da muka tsaya da yake satin da ya gabata muhadara akai ko ba yi darasi ba daura akai na'am sai malam ya ce maka yanzu zan mu tashi qaulul musannif rahimahullahu ta'ala suraqat bin malik yuhayulahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan balarabe ake ce mai suraqatu dan malik yana cikin hanyar sa annabi sallallahu alaihi wasallam ta tahiya madina to gashi suraqa sai hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam balai ta'ala quraish min nawadi makkah بأنه من يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا فله مئة ناقة Qurayshawa duk wani asis asis da wasu ƙauyena na Makka sai da suka fuskace duk wanda ya zo da annabi da rai ko a mace ya zo da shi da raye ko a mace yana da raƙumi da nan wanda shira hadal khabar inda qaba'il al-arab alladhina fi dawahi Makka sannan labarin ya watsu a cikin ƙabilolin larabawa kewayen maka suka ji labari misali manzon muna da maganar ‘yan kanya su ji ‘yan ina su ji dogo ko ‘yan murya su ji ‘yan tanu su ji duka take ta su ji kewayen duka ƙauyuna ko ina na makka suka ji labari wa tama suraka bin malik bin ja'shami fi nailin الكسب الذي أعادته القريش لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم شو wannan sahabi ne saurara sahabi ne suraka ya musulunta sai ya ji labarin wannan sai ya kwadaitu yake son shi zai cinye wannan garaba sai mun fahimta ko yasa a ran shi kasa akwai wani abu wani abu ga yanzu da an dora kado akwai wanda kawai ya sa a ran shi ni zan cika dan nan an gane ko ko da kado aka dora za a yi wani competition da an dora kadan wani sai ka ya yi kowa salamantuwa da kwadaituwa kan kadan na haka ne ko to kuma sai kaga ya yi kowa kokari a cikin neman abin nan to suraka maliki ya haɗu ya kwadaita da wannan kadan an gane ko fa aja hasa nafsahu li ghayri zalika yake shirya kanshi yake tana dan ba kanshi dan sai ya samu kadan nan to play who to late an gane ko sai ya nemo kadan nan ولكن الله بقدره التي لا بقدرته التي لا يبلغها غالب جعله يرجع مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما كان جاهدا عليه sai gashi daga kudura Allah hikima Allah wanda baka isa ka kubce ba kudura Allah ba sai ta sawai suraka shi ya kasance kuma ya dawo yana taimaka annabi yana kare annabi kaga da farko menene shi kawai kawai ka zo zai cikin kansu a alfa sai ya kawo su dare ko a mace sai ya kawo annabi don ya ci dukiyar nan amma ƙarshe Allah subhanahu wata'ala sai ya sauya halin suraka ya kasance cikin sahabbai mun fahimta ko shine ya ana yukhbiruna suraka bi qissatihi qailan malam yace maka suraka ta kanshi ya bamu labari yake bani labarin kissa shi sai yake cewa ja ana rusul kuffar quraish wato ma'aika na kawuran ƙuraishawa laimisashe na kawuran ƙuraishawa sun zo sai isko mu muna cikin ƙauyukan ai ka san ƙuraishawa da suka faɗi ilanin kuma sai suka tura yan fifartu aka tura mutane wanda za su ba da labarin wannan kado da aka dora ya ce sun isko mu ya ji aluna fi rasulillahi wa abubakar ɗiyazar kullum min huma liman qatalahu aw asarrahu suna sanya diya akan abubakar da annabi duk wanda ya kama su ko ya daure su ko ya kashe su diyan nan yana nuna raƙumi ɗari ai ka san diyan kisa ce raƙumi raƙumi ɗari fa baina ma ana jalis fi majalisin min majalisi qaumi qaumi bani madlajin yace wata rana muna zamne tare cikin irin zama ne da ake kasa kowa da fada su ana zama can fada manya na fada wani ne na kaza kaza kaza kuma kowa ya san suraka ya shirya sai ya kama su yace muna zaune a cikin wannan majalisar idza qabala rajulun minhum sai wani mutum daga cikin bani madlaj sai wani namiji ya zo wurin mu hatta qama alaina wa nahnu julusa har sai da ya tsaye wurin mu ya tsaya gaffa da mu muna zaune fa qala yana zuwa wa ya araba magana sai ce ya suraka an san kai ne kada haɗe kai ne ka kwaɗance ka kowa kwaɗai kayan kowa kwadaice cewa kai zaka cika dan nan an gane ko kenan wa za a kama labari duk da kowa yana son labarin ya ji labarin su amma kaga shi ne za a fara fifita sai ya ce ya kai suraka inni ra'aytu anifan aswida yace ni wakwa nan kusa kusa nan ba da dan lokaci kadan ba ina wucewa na ga dindimin wasu mutane mun gane dindimi kamar misali kuna tafiyar daji sai ka tsin kayo wasu mutane a 2 km da ku for example ai kaga mutane ne ka iya cewa mutum kaza ne amma ka iya gane huskar su watakila ko launin su baka gani saboda mi yayi nisa sai ka ce dindimin su ne ka gani dindimi za a kira abin komi ka san shi mai dindimi ai yana yana ganin abu amma bai iya identify mine ne haka ne ko mai dindimi wanda kasan dindimi yawa cutar ido ce wanda kawai da magariba ta yi bai gani da kyau shi da magariba ta yi bai yi da tafiya wannan mai jinjimi kawai rabin makaho da ne shi to kaka kai ma in katsin kayo abu daga nesa ka ce ka gani shi ne yace na ga jinjimin wasu mutane haka ke na bai tabbatar ba tun da daga nesa ne ya tsin kayo su an gane ko ya ce bisahir can a hili a raha muhammadu wa ashabu ya ce ina kyautata zaton ina tsammanin kawai muhammadu ne da sahabban shi a sha a kamo su suraka sai ya ce kala suraka suraka sai ya ce fa'araftu ko annahum suraka ya ce daga nan ma da ya haɗi na san su ne ce kawai yana haɗi na san su ne faƙultu lahu amma sai na ce mashi innahum laysu bihim kai ba su bane ba da Allah mun gane ya san aka tashi da jama'a da an ce su ne ana zamna fada yowa zai zamna dukiya ce ha kowa tashi zai sai a ce ai tare muka kawo tare zan mu raba sai ya shasha ta zance cike ba su bane an gane ko walakin naka ra'aita fulanan wa fulanan intalaqu bi ayunina yace wane da wane ne ka gani har ya zano wasu mutane ya ce wane da wane ne ka gani nan ta gaban mu suka wuce ni na kansu na gansu da ido na ma sun wuce dana ba su muhammad ba ne ka gani mun gane ko aka ci gaba da zama shi kuma ce ya tabbatar su ne ka gane wa yadda zai ko ya je ya ci dukiya shi kadai na'am summa labistu fil majlis sa'a suraka yake bada labari yace ana nan kawai sai dai ci gaba da zama na a wannan majalisin nake tashi dan ma ka in tashi ayi zargi da aka dan yi wata awa ɗaya da haka ana zamne ai bayan awa ɗaya bukata ta kama mutum eh da ya tashi ba a ce mace ce take kamar ni yayi wasa da hankalinsu yace sai na zamna wata awa ɗaya haka sun makuntu sannan sai na tashi fa dakhaltu sai na shiga gida فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي an gane ko wahiyar min wara'i akmatul sai na ce ma wato baiwata ta huddo mana doki na ta huta da shi ta bayan gida ta kai shi wani wuri inda ke da wani teren libar ne masa randehu wurin da ta kai shi mun fahimta saboda ai da an ga shi ya hau doki ya huta ina za ka suraka an gane ko shi ne ya ce ma fata habasuha alayya yace ta tsare mana ita ga nan ki huta ta bayan gida ki ashe mana doki can wuri kaza mun gane ko wa akhadtu ruhi fa kharajtu bihi min zahr albayt yace ni ma sai na doki mile ne kibiyata mashi rum mashi da sai na huta da mashi ta bayan gida an gane ko fa khattattu eh bizujjihi ko fahattattu bizujjihi sai ce sai muke shan tsinin mashin ƙasa mun gane kamar da ya hutu ta bayan gidan ma wanda sun sadu da shi sun gaira jin tsinin mashin ƙasa sun ce suna da wata al'ada in kamar misali kai ko wani shugaba da ko wani abu in zaka fita bayan gari zaka yi me ake ce mashi biyan bukata bayan gari haka tunda ai lokacin ba ban daki ba gare su kowa dawa yake zuwa to kai bayan gari ya kama ka sai ka ɗauki ɗan tsaddarka ko mashinka kana jan tsinin a ƙasa an san mi za ka kawai bayan gari za ka kowa in ya ganka sai ya barka babu rakiya mun fahimta sai yake jan shi a ƙasa kinan dai da wudu wanda ma suka haɗu kuma ta bayan gida yawa don da suka haɗu a shuraka zai je bayan gari mun gane ai ko yanzu akwai ƙauyen da basu da farɗaki in ka je ƙauyen tayo ko to irin wannan kawai na ai da dare ake tara ka ce tashi a je daji ka kuskura baka tashi baka je daji kuma kai a wannan nan sai dai kai ta duku-duku ka rike shi karsa inda zaka shi da dare kowa ake huta a je daji to in bukata ta hawa maka saka jawo shi ka kai in gane ko wa khaffadtu haliyan hatta ataitu farsi farakibtu yace sai na tahi na je sannu sannu na je sama na rage tahiya dai har sai da na zo inda na ce ta ashe mana doki na an huta daga jama'a can bayan gari ya ce sai na hau doki barakin tuha sai na hau shi mun gane wa yadda suraka da yayi ko na'am farafa asuha sai sai na daga taqrubu bi hatta da nautu minhu muke gaugawa har sai da muka kusa da sa'ad sallallahu alaihi wasallam eh na kusa da su فأسرت بي فرسي فقررت عنها an gane ko yace sai doki na ya kada ni da suka kusa wurin annabi doki ya kada shi an gane ko na'am fa qumtu fa ahawaitu yadi ila tinanati fastakhrajtu minha al-aqlam ya ce daga nan da naga doki ya kada ni na ce an yi lamarin na akwai bayani kasan masanin doki kuma dokin kai kada ka ai da bayani sai ya hudo suna da azlam kamar wasu allolinsu ne da suke hudowa suna tambayarsa a gare su mun gane ko cikin kibiyoyi suke yi in na hudo kibiyar nan la ta fali in na hudo kibiyar nan ta in na hudo wannan kibiyar in yi in na hudo wannan ka in yi sai su yi girgiza sai su hudo ba ƙuri'a ba ce wannan shirka ce suke yi sun dogara cewa in sun hudo wannan ƙuri'a wannan kibiyar kawai alheri ne mun gane in na hudo wannan kibiyar kuma sharri ne kawai ya ce da na hudo wannan an gane ko fastaqsamtu biha sai na rantse da ita na hudo ta adarruhum amla nace shin wai ta huto mai kyau koko fa kharza alladhi akra yace sai abin da ban so ya huto mun gane kenan a wanda ya janyo sai ya nuna mai cewa sharri ne kai yarda shi kai ya ce zuwa gare shi kenan shi da ya tsubu shi sai tsubin ya nuna mai a sharri ne fa baka iya zuwa kakkafe shi kuma ya ce ga wannan dinnan ga faratin tufarfi ya ce kawai na ce kaya dukiyar nan bana bar ta ba ai kaga sun yi imani da wannan alheri ko shari ko amma yanzu da yake dukiya ce yace ina bana bar ta ba yace sai na hau doki na wa asaitul azlama sai na saba ba wannan canke canken da muke yi yace taqarrabu taqarruba bi hatta idza sami'tu yace sai ya kuda da ni wannan doki dawa har sai da na shi sami ƙira'atu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga annab sallallahu alaihi wasallam yana karatun qur'ani wa huwa la yaltafit ga ni kusan su har ina jin karatu annabi kuma annabi shi bai waiwaye kawai ta yayi saboda mi annabi yana da yaqini saboda ya san gaban shi bayan shi ko ina Allah ya tsare mashi yace kuma wa abubakar yakun sirrul iltifat shi kuma abubakar yana yawan waiwaye ne ya gani komai dai lafiya lau ko amma annabi kawai ta yayi yana karatu qur'ani mun gane ko ya ce safat yada farasi fil ardi da na zo zan wado musu sai kawai kawahuwa na doki na duka suka rufe cikin ƙasa kuma nutse wadda ba a iya huduwa e mota ta yi kamu a rere kenan an gane ko mota ta yi kamu a rere ita kuma ba bata na kargo kargo ake cewa ko ba karkas ba ce ba karawar mota ce to wannan doki sai ya nutse a ƙasa an gane ko hatta balaga ta rukubatai ne ya ce nutsewa har sai da ta kai cikin gwiwoyin doki na ka duba ha ƙasar ta nutse ta nutse har gwiwoyin doki suka shiga na'am fakarrartu an ha ya ce da na hudo sun mazajartu ha sai na tono dokin nan fa na hadatu na'am fa na zahatu falam takun takhruj yadaha naja naja hannuwan nata ba su huto ba falam mastawaitu qa'iman sai da na hujjo ta da kyal da kyal ta aka samu ta huto na hausa manta ina daidai izla asara yadaha usanu sai ga gurbin hawaruwan doki na kawai hayaki yana tashi ka duba kawai daga shiga cikin ƙasa ta fito sai hayaki yake tashi satihum fi sama mislu dukhan kawai wannan hayakin sai ya lullube sama kamar wani bakin hayaki daga cikin kawar dokin da ya hudu kaga ai aya ce yake ta gani shi an gane ko dukan fastaqsamtu bil azlam yace zabe in sake tanke tanken dan nawa ya hudu abin tanke tanken nan ya watsa ya hudu fa kharaja alladhi akrahu yace wannan dai abin da ban so ya ƙara fitowa me shi bai so ka ce mai ba alkhairi bane shi kuma ya ƙara ce mai ba alkhairi bane ba tanke tanken da yi an gane ko fanadaituhum bil aman daga nan nace to shikenan zaman lafiya ya isa haka ya isa kujira da kujira ne an gane ko na'am fa waqafu farakibtu farsi daga nan sai suka tsaya sai na hau doki da hatta jirtuhum yace har sai da na zo wurin su wa waqa fi nafsi hina laqituhum ma laqitu min habasin anhum ya ce sai da na zo wurinsu kuma na ji kai tun da dai na iso wurin nasu ta aika sa isowa da yake yanzu na iso an yawai ba na kama su ba in bubbuge su in kai dukiya shi yasa Allah ya ce wa innahu li hubbil khairi la shadid shi dan adam game da san aba alkhairi bai tsananin san aba alkhairi ne ko na'am na'am yace wannan an ya an sai zahar amru rasulullah sai kuma na san cewa al'amara annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata zai bayyana sai ya bayyana gaban jama'a fa qultu lahu sai nace mai inna qaumaka kad ja'alu fika diyya yace annabi ka san mutanen ka sun sanya wata diyya akan ka sun tsara kumi 100 duk wanda ya kawo ka wa akhbartuhum akhbaran ma yuridu an-nas bihim na ba su labari labarin abinda dai mutane wato ba su san shi na daga kamar labarin da ya ba sai ce ai ba ku bane ba ko na faɗa musu an gane ku wa aradtu alaihim eh zadan wal mata falan yardani na yace na bushurto musu da wato guziri da kayayyaki amma ba su amsa ba walam yas'alani sannan ba su tambaye ni ba illa an qala kenan kaga sai ya kawo masa annabi sallallahu alaihi wasallam guziri ya ba su kayayyaki ya ba su kuɗi ya ba su guziri ba su amsa ba suka ji amsa ya ba annabi da abubakar ba su amsa ba walan yas'alani ba su tambaye shi ba illa an qala asif anna kawai cewa suka yi rike kayan rike guzurinka rike abubuwan da ka ba mu kawai ka doye kar ka ba da labarin mu wuce mun gane ko an gane ko kenan shi ba abin da ya bada ba ake so kawai ya rike masa sirri ba su wuce ba an gane ko fa sa'altuhu an yaktuba li fi kitabin amin sai na ce ya rubuta mini wato wata littafi ya rubuta mini wata letter ta security an gane ko fa amara amir bin fahir annab sai ya ce amir bin fahir fa kataba fi ruqatin min adl sai ya rubuta mashi wani a cikin wata fafi ta takarta fata kasan takardun su da fata ne da wane ne da wane ne sun mamada rasulullah sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya wuce na'am sai ma lai ma fi sahihul bukhari hadisi daga sahihul bukhari an anas bin malik radiyallahu anhu kala yace aqbala nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-madina annabi ya zo madina wa huwa murdifun ababakar to shi wannan wato suraka bin malik annabi sai da ya mai wani albishiri kusan mai albishirin da annabi ya mashi ya ce ya gan shi yana sanye da kayan mulki na faris an gane ko suraka ya ce faris fa mun gane ko kamar kai yanzu kai mutumin nan nan kana nan nijar da bagaram a maka albishir an gan ka zaka sanya kayan futin futin ko tun da yiwu a lokacin junior premier business model ita ce faris wa rome kamar yanzu ina ji amerika ce da rasha ko to a ce ma an ganka kawai da kayan mulki na putin suraka aka ga zaka yi mamaki kuma a lokacin umar ko sai da aka ci faris aka kawo umar ya ce ina suraka bin malik zo ka sa kaya annabi ya ce kamar gashi yana kallon shi bayan annabi ya mutu ya rasu umar ya ba shi kayan faris ya sa ya je ya juya ya juya ya dawo ai ka san ba karamin wannan bane ba na'am shi ne sai ya ce ma abubakar da annabi sun zo madina wa abubakar shekun yorab shi abubakar latija ne ana gane shi mun gane ko latija ne ana gane shi na'am wannabi sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyu lahi shabun la yu'raf shi kuma annabi da ake ganin shi kamar har yanzu saurayi ne ba a gane shi sosai fala to nan me zaka gane annabi ai ya girma abubakar ya ba abubakar shekara na shekara biyu amma sai aka ce ma abubakar natija ne ana gane shi shi kuma annabi saurayi ne ba a san shi ba saboda menene shi aya abubakar a huskar tsuha abubakar ya haya annabi huskar tsuha ai ana samun haka kaga misali wani gashi da shekara amma koci gare shi tak ka gan shi da shekara amma kamar wani dan shan to rasulullah koci gare shi abubakar ya tsuha amma ga annabi tas ana ce mai kagar da shekara hamsin da nawa ya yi hijira amma sai aka ce ma shi kuma shabun wato shi annabi wa nabi shabun saurayi ne la yi urfa ba a gane ba a san shi ba an gane ko a yana da shekara hamsin da yan kai amma saurayi ne saboda koki gare shi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu hada nam hala sai a ce falaqiya ar-rajul ababakar fa yaqulu ya ababakar sai a yi katali suna tahiya cikin tahiya sai wani mutum ya ga abubakar sai ya ce ya abubakar mana hazar rajul lalli bai daidai wannan mutumin na gaban ka shi wane ne ga shi gaban ka wane ne shi fa fa yaqulu sai ya ce hadha rajulun yahdini sabil wannan namiji yana shiryar da ni hanya ne an gane ko qala fa yahsabu al-hasib dole yaji sai ya libu mi annahu inna ma ya'ni tariq yana nin kama hanya ce yake gwada mai zasu yi bulaguro an gane ko eh wa inna ma ya'ni sabilul khair bar dai shi abubakar yana nin hanya shiriya shine malai ce ma wa qawluhu da yace maka abubakar shaykhun yu'raf abubakar wani shehu ne latija ne tsoho ne wanda kowa ya san shi amma kaunuhu sheikh cewa shi tsoho ne latijo fali'annahu kan shafa saboda ya tsuha ya yi hurhura duka huska shi wa ma hada fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana asannu min abi bakar ala sahihi akan zance marijayi shine annabi ya girma abubakar ya ba shi kusan shekara biyu lakin kana sha'ru abi bakr abyad wa aksar bayadan min sha'ri rasulillah sai dai gashin abubakar harifat ne kuma ya yi gashin annabi ya yi gashi annabi wato hari kenan annabi yana da gashi baki an gane ko kasan kenan wannan tsuhon kenan kuma ga in ya so annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda kaman tsuhon shi bai bayyana ba yana da shekara 50 kamar saurayi yake a yanzu ma muna da irin haka cikin mutane ko kaga masha Allah mutum ya ja shekaru ya ja shekaru amma in ka gan shi yace yace zamanin jiya yace na gobe ko yana dan lahiya lau ga misali Bala Ibrahim yana yi Bala Ibrahim da muna yara ba haka muke gane shi amma kana gane yanzu in ka so sai ka ce kana mure ina yake ya matsa ko Abdulmajid da muna yara ba haka yake sai dai sa abu ne Bala Ibrahim amma kana gane wa sha Allah yanzu ma ka leka sai a ce shi ne karan namu ko ki ne gare shi ko in bar wani kan kashe mai kasuwa ko Allah rahasi Allah bana gafara Na'am, yace ma amma kaunuhu yu'raf cewa da yace an san shi kowa ya san Abubakar fali annahu kana yamurru ala ahli al-madinati fi safar tijara saboda shi yana wucewa wurin ƴan Madina yana wucewa in zai je kasuwanci. Annabi kuma ai mun gani bakin shi yana Sham ko? Na'am. A bakin shi me ake ce mashi tijara Khadija afwan nake san cewa da ya fara huta ya wuce ya tafi Sham kenan. an gane ko shi kuma abubakar zaman titil azali ya yi ta shiga ya yi ta shiga kasuwanci na'am bi khilafin nabi sabana annabi bala yace ma as'ila lil muraja'a tambayoyi saboda muraja'a Allah subhanahu min shiga wannan ko mun je gazuwat ko yace ma as'ila lil muraja'a ma sabu takhallufu ali an al hijra me yasa aliyu yayi da tarbe zai hijira ba bai zo tare da annabi hijira ba kam khattata al-quraish mukafatan liman ya'ti bi rasulillahi wa al-bakr no quraishawa suka sanya menene suka sa duk wanda ya kawo annabi da abubakar ma za qala annabi sallallahu alaihi wasallam li abubakar lamma aqdama al-mushrikeen min dakhil al da mushrikai suka zo kusan ko kogo menene annabi ya ce ma abubakar malladhi la haqa an-nabi wa sahibuhu wane ne ya tarbi annabi da sahabban shi wa ma za ka na akhiru akhiru amrihi menene karshen lamarin nashi na'am buje ko me isa ko insha Allah dan mu samu wurin kwana ne ko malai yace ma istiqbal da ansar li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarban da ansar suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam lamma sami al-muslimuna yayin da musulmai suka ji yayin da musulmai suka ji bil madina a madina bi khuruji bi makhraji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuto min makka daga makka kanu yughadiluna kullu qadwa ila al-harri suna hutuwa cikin rana kowace sahiya sai sun huto su huto hili suna leke suna hangewar ina annabi sallallahu alaihi wasallam wai ya iso ko bai iso ba fayanzuruna hatta yarudduhum harrun zahira su yi ta leƙe har sai zafin rana na azawar ya kama su sun koma. Fankalabu yauman sai wata rana suka koma ba da ma a tsalul intizar bayan sun ji masu jira har sun koma gida. Falan ma'awa ila biyutihim yayin har sun koma gidansu au faratulun minal yahuda ala Utumin wani mutum daga Yahudawa yana samun wani gimshiki sai ya tsinkaro annabi sallallahu alaihi wasallam min aqalihim li amrin yanzuru ilayhi yana dubawa cikin gimshikin su ko kace wani shubuha ko kace suran shi yana leka sai ya gano annabi sallallahu alaihi wasallam fa basa rabbi rasulillahi sai ya gano annabi wa ashabihi da ashabban shi alaihim siyabun bidun suna da wato fararen kaya yazuluna bihim sarabun an gane ko kaman kenan yana ganin su kaman abin shi ma da ake ce mashi sarab ka sarabin biqiya kamar yana ganin abin tafki aljannu yana badda su haka tafki aljannu ake tume ko yana ganin su na falam yamlik yahudi an qala bi a'la saut ya kasa rike kanshi ba musulmi bane ba yahudi ne ya kasa rike kanshi sai da tilla murya shi yace ya ma'ashar al-arab ya kutaran laraba wannan hadha jiddukum wannan shi ne ƙoƙarin da kuke jira tashi waya zo allazi tantabiruna wanda kuke jiran shi fasara almuslimuna ila silahin sai musulmai kowa ya je ya doko makamin shi dan su kare annabi su shigo da shi na'am na'am fatalaqaw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi zahrin harr suka tarba annabi sallallahu alaihi wasallam da garji na rana da azawar an gane ku garji na zahin rana فعدل بهم ذات اليمن حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف sai da suka zo da annaba har suka sauka da shi gidan amru bin aufin bi quba'in wato a wurin da wurin quba kenan ba su iso madina ba nan kauyen da ake ci mai quba a lokacin wa zalika yawmul isnain ranan litinin من شهر ربيع الأول أتكن وتر ربيع الأول فقال أبو بكر للناس sai faƙama abubakar nasi sai abubakar ya tashi yake tarban mutane yake magana da mutane wa jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam samitan annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana zamne yayi shiru bai magana shi abubakar shi ake iskowa ana ma haba sannu da zuwa shi ya tashi yana tarban su annabi sai ya zamna an gane ko fattafaqa man ja'a min al-ansar duk wanda ya zo daga cikin mutanen Madina wanda shi bai taɓa gana annabi ba yau yake sa gane shi sai ya isko ana sama abubakar sannu da zuwa annabi ya yi zamna ya yi shiru bai yi magana ba ya gaji min mallam ya rawa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin wanda bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yuhayyi abubakar sai suna ce ma abubakar sannu da zuwa ya hanya ya gajiya barka barka suna mishi magana hatta asabati shamsu rasulullah har sai da rana ta karkato ta zo kan annabi sallallahu alaihi wasallam yana zamne فأقبل أبو بكر حتى صلى عليه بردائه sai abubakar da ya tsinkayo rana ta risko annabi ya ɗauko bargon shi ya zo ya rihe annabi ya kare annabi a kan rana ta bigi rasulullah fa arafa nasa rasulullah inda izin sai a nan wanda ba sa annabi ba suka ce a to wanda shi ne annabi an gane ko falabis rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi bani amru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a cikin bani amru bin auf bid'ati ashara layali kusan kwana goma ya zauna wa assasa wa ussisa almasjid allazi ussisa ala taqwa aka gina masallacin da aka gina shi akan tsoron Allah an gane ko la taqum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwali min awwali Sufyan takubti a ba fihi din ba dan dawo baya لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه كو إيه غلط نعم وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى مصلاة نن da ake gina summa rakiba rahilatuhu sannan annabi ya hau dabba shi وعباد أن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة التي مكث بقباء بيان النبي آجا لوكة دي لوكة أقباء an gane ko wa arada an yabi kullal madina annabi ya so zai shiga madina ba sa ila al ansar sai ya tura ba ansar faja'u faja'u ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo suka tarba annabi tun daga kuba wa abi bakr tare da abi bakr fa sallamu alaihima suka yi sallama gare su suka gaida su wa qalu suka ce irkaba aminina mutma'innin ku hau abin taguwa ku shiga madina kuna masu biyan zai kuna kwanciyar hankali haka za ku shiga farakiban nabiyullah sai annaban Allah ya hau taguwa shi wa abubakar abubakar ya hau wa hafu dunahuma bisila sai suka kewaye su da takobi za a shiga da annabi sallallahu alaihi wasallam Madina wa inda wusulihi ila al-Madina yayin da annabi ya iso Madina akhadha ahlul Madina yaqulun sai ga muskan mutan Madina suna cewa jaa nabiyullah ai ga annabin Allah yazo fa ashrafu yanzuruna wa yaqulun sai suke alfahari suna kallon shi suna cewa ja annabiyullah ja annabiyullah ai ga annabin Allah ya zo ai ko ga annabin Allah ne ya zo fa kana yawmu farhin wa ibtijahi wa ibtihajin rana alfahari ne da farin ciki da annashuwa lam tara al madina yawman mislahu tun da madina take bata taba ganin rana kwatankwacin wannan ba ta wato farin ciki da annashuwa نعم لأنه يوم الذي الذي انتقل فيه الإسلام saboda wannan rana ita ce ranar da musulunci ya kaura ya ciro ta kankanas min dalikal haizar min dalikal haizu daga wancan wurin kuntatacce makka ko ana kuntata musu ai a lokacin wuri ne kuntatacce fi makka ila rihabil intila zuwa wuri wadatacce inda zai bayyana musulunci ya wahala wantisharin sannan ya watsu بهذه البقعة المباركة في المدينة أولا وريم البركة واندشين المدينة ومنها إلى سائر بقايا العرب دقنكم مدينة دقنني مسلم زي واسو إزوا ثورا وراري قبائل نقصا ولا يسمع لقد أحسن أهل المدينة بالفضل الذي حبهم الله به للي متانا مدينة lalle sun kwadaitu sun samu sun kyautata ko wato falalan da Allah subhanahu wa ta'ala ya so su da shi wa bishrafin wa bisharfin alladhi ikhtassahum bihi aidan da kuma daukakar da Allah ya zabe su kaga ai zaban Allah ne ya zabe su ya kawo musu annabi ya sa kuma musulunci daga nan ne zai tashi to wannan kenan ikhtassahum bihi aidan faqad sarat baldatuhum mawdinan li ila'i rasulillah saboda garin nasu na 'yan Madina ya zama wuri ne na mafaka mafaka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi wa sahabatihi almuhajirin sannan da sahabban shi masu hijira summa li nasratil islam sannan wuri ne wanda ya zama na taimakon addinin musulunci kama asbahat mawdinan lin nizamil islami kamar yadda Madina ta zama gari ne na nizam na wato me ake ce mishi kundin tsarin musulunci an gane ko al'am at-tafsili gaba ɗaya wanda yake a rarrabe bi kulli muqawwimatiha da duk wani muqawwima duk wani bandal bandal bangare bangare da abubuwa nasu gaba ɗaya na'am dan zamu je da shi mu rubuta kiram dan mu samu wurin kwanan nan an gane ko shi yasa zan bai ta tahiya ai bai bukatar shi ta wurin ko wala yace ma rawal bukhari lawar imam muslim imam muslim ya rawaito ruwaya min hadis barra bin al-azib daga hadisin barra dan azib qala yake cewa indama dakala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-madinata lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shigo madina sa'ada rijalun wa nisa'un fawqa al-buyut sai ga maka maza da mata suna ta hawa saman surayi namiji ya hau soro mace ta hau soro وتفرق العلماء والخدم haka zalika duk wanda suka sani addini da kuma masu musu hidima duka suka rarrabu fituruq a cikin hanyoyi yunadun suna kiran shi ya Muhammad ya Rasulullah ya kai annabi Muhammad ya kai ma'aikin Allah ya Muhammad ya Rasulullah suna kiran annabi haka wa ba'da haza bayan wannan istaghbar jamaahirul azim alladhi lam ya rubu misluhu fi tare sai ga maka wato tarbe ya zo mutane masu yawa wanda ba taɓa samun irin shi ba a cikin tarihi insaniya na mutum sarar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya taho hatta nazala fi dare abu ayyub al-ansari har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan abu ayyub al-ansari sahabin shi kenan fa anas radiyallahu anhu an samu daga anas dan malik yanzu Allah ta tabbata gare shi في حديث الهجرة الطويل في حديث الهجرة الطويل أتكا حديث الهجرة مسؤول ديكاو أنس سيكي جوا فيها أتكيكي جوا فأقبل يسير حتى نزل جانبا دا دار أبي أيوب سيغا النبي سينا تهيا ينا تهيا ينا تهيا حسي ديزو كسن كدا أبي أيوب الأنصاري فإنه لا يحدث أهله سبب الشيء أبو أيوب ينا بعد ينا بعد وتو يلنشي labari na'am istami abihim abdullahi bin salam saboda lokacin annabi abdullahi bin salam ya ji shi lokacin da yake cewa shi yana sa annabi ya sauka a wurin shi kuma kaga yan madina kowa da ba so yake ya zama shi ne ya sauke rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am wa huwa fi nakhlil li ahlihi yana cikin wato wato wani garkan na dabino na iyalan shi yaftarifu yana kabtuwa lahu kenan wato yana na'am ciro masu ɗaya itacen shi na'am fa'ajjala an yada alladhi yaftarifu lahu fiha sai ya jinkirtar abin da yake ciro masu ya tsaida fa sha'a wa hiya ma'ahu fa sami'a annabi min nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo shi da matan shi suka saurara daga annabi sallallahu alaihi wasallam thumma raja'a ila ahli suka koma wurin illansu fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace da yazo wurin sai yace ayyu buyutuna ahluha aqrab inda nan na zamna gidan wane ne yayi zama kusa a wata ruwaya ana cewa Abu Ayyub al-Ansari ya kankantar da kanshi yace shi wane ne Abu Ayyub da Annabi zai zama sauka gidan shi an gane ko yana sa Annabi ya sauka amma sai ya kankantar da kanshi kowa yana nuna Annabi zai sauka duk da shi ba irin wannan mawadatan bane ba sosai a lokacin an gane ko Allah subhanahu wataala sai ya sa Annabi zai sauka gidan shi faƙala abu ayyub sai abu ayyub ya ce ana ya nabi Allah gidana ne kusa da nan ya annaba Allah hazihi dari wa haza babi wannan gidana ne inda kake wannan ita ce kofa da inda ka zauna faƙala in tali fa hayya ilana maqilan shiga je da ta mana abin da zan mai barsa rana daidaita mana abin da zan mu kwanta mu ɗan yi barci rana sun ma nazala sallallahu alaihi wa sallam sun ma nazala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a ayyuba abala ayyubi ayyuba al-ansari hatta bana masjidahu wa masakinahu sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sabka ya zama baba abu ayyuba al-ansari har sai da ya gina masallaci kuma ya gina ne ya gina gidajen shi na'am tunda a lokacin gidan dawa dawa ne za a gina a gidan sauda da aisha ko su aka fara ginawa na'am wa bi hada qad tammat hijratuhu da wannan ne hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta cika wa hijratu ashabihi radiyallahu alaihim haka zalika hijrar sahabban shi Allah ƙara musu yarda walam tantahi hijra amma hijra ba ta ida ba bi ahdafiha wa ghayatiha da kuma hadafin hijrar da yasa ake za a yi hijira ita dai ta annabi ta cika ko ta abubakar ta cika amma amma hijira ba ta kare ba saboda hadafin hijira bai cika ba matukar da ake sa a cimma a hijira shi ma bai cika ba an gane ko bal bada ba da usulin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saliman ila madina bari dai lokacin da annabi ya iso lahiya lau madina daga nan hijira ta fara saboda daga nan aka fara wa bada ma'aha rihilatun muta'ibun wa musa'ib wata hajjiyat daga nan kuma wato balago na wahala da musiba da kuma ifrif-ifrif na rayuwa ya fara bayan an cikin hijiran nan saboda za a fara mi yaƙi-yaƙi kaga ai masa'ib sun faru da masa'ib da kuma ta hajjiyat fatagallaba alaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam liwusulil lilwusuli lilmustaqbalul bahiri al'amma wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci galaba kan wannan tahaddiya ta dai wato ifrat din da suka zo bai duka ya ci galaba kan su wato dan al isko mu mustaqbal wanda ake da yake wanda yake lahiyayye ba masara wa daular islamiyya kuma dan a samu ƙasa ta musulunci allati istata'at an tasna al hadara al insaniya raya wanda daular nan yin nan na musulunci wanda daga shi ne aka samu aka tabbatar da wato civilization ta mutane wadda take mai kyau ba civilization ba ta yanzu ta shasharatu ala ususun min al imani wa taqwa wanda aka dora ta akan foundation na imani da tsoron Allah shine civilization ai wallahi duk wanda duk wanda yake ma kallon kayan karatun musulunci duk wanda yake ma kallon kai malami ne yake ma kallon wai kai ba kauye duk wanda yake ma kallon kai ka san musulunci ba ka waye ba to wallahi shine shine gara shine gara sakare baro dolo Allah mana gafara saboda duk wata wayewa ta duniya da civilization tana cikin musulunci duk wata and the world in Islam wanda ba civilization wanda take wajen musulunci wanda dishi sharatu wallahi dishi sharatu saboda dole sai kaga aibi a cikinta sai kaga rage a cikinta sannan kai a matsayinka na ɗalibi na wanda ya san musulunci ya san darajar musulunci kai ne zaka daga civilization ta musulunci ta zama amma ta zama tabbatatta akan kasa eh mana saboda duk wani bayan ta shi sharatu ne an gane ko Allah mana gafa na'am kaga yace ba akan imani da ihsani da adalci ba da an taqallaba ala aqwa ala aqwa dawlatayn kanata ta umani fil alam bayan haka kuma ta ci galaba akan manya-manyan dauloli da suke hukunci a cikin duniya gaba ɗaya daular faris da daular rome ƙasar faris da rome shi ne muka ba da misali kamar yanzu amerika da rasha ko amerika da rasha su ne yanzu gaba gaba duniya ko to wurin ƙarfi dai ƙarfin yaki sai ma da ma durusu na iba darussa da lura da zaka yi a cikin wannan wato darasin da muka karanta ka gani sira'u bainal haqqi wal batil sira'un qadimun wa mumtaddun wa huwa sunnatun ilahiyya nafida yaki tsakanin gaskiya da ƙarya yaki ne tsoho kuma har yanzu za a ci gaba da shi sunnan Allah ce a ban kasa ko gobe sai ka gani in kana neman hadin gaskiya ana neman wasu su toshe ka daga wannan abu yaki ne ke da kwai dole kuma ku haƙura ku yi shi har ku tabbatar da shi na'am malam yace ma makaru khusumi da'wa بالداعية أمر مستمر متكرر سواء عن طريق الحبس أو القتل أو النهي أو الإخراج من الأرض yace yaki kuma haɗelau kuma makirci da za a yi ma mai da'awa ‘yan adawa su dinga yi ma da'awa makirci suna son su toshe su abu ne wanda dole yana nan ana ci gaba da shi ya kasance ko a ma makaru ko a ma sharri ko a ɗaure ka ko a yi mami a kashe ka ko a kore ka ko a ba wani gugun sharri ne don ka fasa kira zuwa ga addinin Allah an gane ko abin nan yana nan kuma ci gaba za a yi da shi wa aladda'iya an yalda ila rabbihi kai mai kira ga Allah kullum da amma ka karkata ka koma zuwa wurin ubangijinka wa an yathiqa bihi ka samu confess total tsakanin kai da ubangijinka wa ya tawakkal alaihi ka dogara dari bisa dari ga ubangijinka wa ya ta'allama anna al-makru sayyi la yaliqu illa la yahiqu illa bi ahli ka sani duk wani wanda zai yi makirci mummunan makirci ƙarshen makirci ne ne zai koma game shi shi ne hausa suka ce ramin mugunta gina shi gajere in ka gina dogo daman kai ne zaka faɗi an gane ko ka ida yi wa musuluncin makirci ka ida yi wa mai da'awa makirci sai makircin nan ya dawo ya dawo kanka na'am malam ya ci gaba da cewa me وجود تنظيم دقيق للهجرة حتى نجحت an samu tsari mai kyau na yin hijira har sai da hijirar ta tabbata ragamu mata na yaktalifu ha min min si'abin wa inaqi da abin da suke samu wa iqabatin na daga wahalhalu da kuma ukuba da ake dora musu wadalika anna kullu amrin min umuri al-hijra kana madrusan dirasatan wafiya fa masalan yace saboda haka ci yasa duk wani abu da aka yi na hijira an tsaya an lura da shi an karance shi karatu mai kyau shi ne malam yace ba misali abu na harko ja'a ila baiti abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gida abubakar fi waqti shadidul harri a lokaci mai tsanani na rana waqtul ladhi la yakhruj fihi ahadun bal bil adatihi lam yakun ya'ti fihi wani lokaci ne wanda ban mai hutuwa a can makka a lokacin bar daga cikin al'ada annabi bai zuwa wannan lokacin kuma har yanzu haka ne makka maka in ka hoto da ranawa wanda zaka gani kawai sai baki an gari suna can cikin AC suna kwanci zahi ake mugun zahi ake to lokaci ne wanda kowa kawai wurin lokacin hutu ne tsananin rana ke da kwai haƙƙin su an gane ko kaga sai annabi ya fito ya san ba kowa a lokacin ya fito hatta la ya rahu ahad dan ka kowa ya shi kenan kaga annabi sai da yayi ruba yayi itiratan komai kan hijira Allah subhanahu wataala ya mai muwafaqa ya dace abu na biyu mala yace ma ifa'u shakhsiyatihi fi asna'i maji'ihi lis-siddiq wa ja'a ilayhi mutalaffiman lokacin da zai zo wurin Abubakar sai da ya boye kanshi sai da ya rihe rawani ya danyi rawani ya rihe baki shi da hance shi shine mutalaffiman dan ma kan in an yi katare wani ya hoto kai ya ganshi ka gani shi ma menene hutta ce ya doka mala yace ma abu na uku da zaka gani annabi ya kara amara da nabi sallallahu alaihi wasallam ababakar an ya kurje man inda annabi da ya zanna sai ce ma abubakar to wanda suke da kudda su wala ولما تكلم لم نبين إلا بعمد الهجرة دون تحديد الاتجاه kuma da annabi ya yi hirai zai hada ma abakar menene ya sa ya ce a hudda bai ce mashi ba ga inda za mu kawai cewa an mana shi umarni mai hijira bai hada mai inda za mu an gane ko duka hudda ce hudda ce tarace tarace ne mala yace ma na gaba wa kanal khuruj laylan min babin khalfi fi bait abakar fitar kuma aka yi ta tsakar dare oha kuma ta baya cikin gida abubakar abu na gaba malam ya ce ma ittikhazu turqun khairul ma'lufa lil qawmi annabi sai ya ce a dauki hanyar da mutane ba su san ba ana za a bi ta an gane ko mutane ba su cika ba hanyar ba kawai sai ya ce a bi ta mutane suna zargin madina zai je an gane ko za a yi misali zai bi ta hanyar arewa kawai sai ya bugu su kaga su arewa su je nema na'am malam ya ce ma na'am malam yace maka na hudu daga cikin darasi da ibr da zaka doka manzilati abi bakr min nabi sallallahu alaihi wasallam wasilatihi alwathiqa bihi wato matsayin abubakar daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wato mu'amalar su mai ƙarfi tsakanin su kaga ya yarda da abubakar an gane ku wa yu nam wa mu'ashatuhu li amri da'wa منذ بزور منذ بزور فخرها yace sannan tare da yake tare da shi tun daga farkon kullowa da'awa suke tare da Abubakar saboda yarda yayin da shi faqad kana alaihi salatu wassalam yazuruhu kulli yawmin marratayn annabi yana ziyarta Abubakar kullum so bi a wuni malai yace ma abu na biyar anna amanu dini huwa al-asl anna amnu dini huwa al-asl inda al-muslimina fa in wajada alaihim hadaran دفعه نعم دفع بلده وماله وأهله حماية الدين wato a samu nutsuwa a samu security ta addini shine na farko in wani abu ya kullo ka zuba dukiyarka ka zuba kudinka ka zuba garinka gaba ɗaya ma ka zuba komi don a kare wannan addinin naka an gane ko wani hada kharaja abubakar muhajirar wahdahu tarikar kulla shay da kalfa zahiri ya tulubul aman dini wa da'awati shi yasa abubakar da ya tashi huta sai ya bar yallan shi da komi da komi kawai ya bar su ya tafi kawai dan ya kare addini shi kuma da da'awar shi shi yasa in za a kare addini da da'awa ba a tunanin kuɗi an gane ko ba a tunanin yallai ba a tunanin mi kawai da'awa mun gane ko misali annabi Musa alaihi salam da yazo ana sami jalibin turi nara da ya zo sai ya tsinkayo wata wuta ko mijali bitur da ya ganta kala li ahlihim kusu inni anastu nara sai ya ce ma iyallan shi ku dan dakata anan ni na tsinkayo wuta la'alli atikum minha bi qabasin dan in kawo muku dan karwashi aw jazwatin minan nari la'allakum tasalun la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nari can ko la'alli atikum minha bi qabasin aw ajid 'ala an-nari guda haka ne ko falamma ata hanudiya ya musa da yazo aka ce ya kai musa inni ana rabbuka fakhla ana alayka innaka bil wadi muqaddas wa wa ana akhtaruka fattabi lima yuha innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim salata li dhikri inna as-sa'ata atiyatun aqadu fiha tujza kullu nafsin bima tas'a fala yashuddannaka ala hamal la yu'minu biha wa tabi'a hawahu fatarda wa ma tilka bi yaminika ya musa tan nake son zuwa قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها معارف اخرى اذهب الى فرعون انه طغى بارك الله فيك اذهب الى فرعون انه طغى Allah subhanahu wa ta'ala da aka yi da gana kawai aka bashi biso ya izhab je kawo wurin Fir'auna inda huta ba an gane ko kaga Musa yanzu ina hira iyallan shi ina take ya bar su ina kuma daji suna can suna jin ɗari kawai mu yace rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ashdid bihi amri wa ashriku fi amri kai nusabbihaka kaseeran wa naskuraka kaseera duka abubuwan nan da ya tambaya bai tambaye ba abubuwan da shi nashi ne bai zo personnel duka da da'awaci duka da'awar ne annabi Musa yake ba an gane ko duka fur a samu resur din da'awar da yake bi yake nema bai nemi bi ba a tattaro mana iyalai na wasu malamai suka ce sai da ya dawo daga misiyar da ya dawo neman iyalan shi kawai izhab da'awa ce kawai an tafi an gane ko hayya da an ce to Allah mana gafara da an ce ku tashi da'awa kawai a tashi ba sai an yi waiwaye ba Allah mana gafara kaga Abubakar sai ya bar komi kawai dan ya kare addini malam yace na shida eh baladul muslim wa watanuhu huwa alladhi yatamakkanu fihi min izhar dinihi wa da'watihi fihi garinka da mazaunanka shine yake baka tabbaci ka tabbatar da addininka kai bayyanar da addininka ولهذا خرج أبو بكر على رغم من أفضلية بلده على سائر البلدان أبو بكر كاغا جرمان غريش yana kaga ai makka makka ta haiku wani gari an gane ko amma duk wannan ya tashi yau ta wa alal muslim akan musulmai kowa yana san garin nan wala yarkanu ila lazzatin wal halwani bal ya'mal tafkirihi fil khuruj min min hisar matrubi ala dinihi wa da'awatihi kawai shi tunanin shi yauta a ce da addini da da'awa ba ruwan shi da cewa garin nan daɗi gare shi ina tare da mutane kawai gari a shiga da'awa an gane ko kawai a huta da'awa in ta kama waya ba hasa an mawdinan muwafiqan aw musaliman laha kawai suka je suka nemi gari wanda yake daidai wanda kuma zai ba da ikon a yi da'awa yadda ya kamata hatta ya tamakkan min tahqiqi ubudiyyati Allah ta'ala har sai da suka tabbatar da tabbatar da bauta Allah subhanahu wa ta'ala malai yace maka na bakwai laqad azna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi bil hijra annabi yayi masahaban shi umarni wato sai hijra walam yaftar sahiban lahu fil hijra غير ابو بكر اما cikin sahabban nashi kwata kwata bai zabi kowa ba sai hijira sai abubakar kadai wa fi hadhi dilalatun ala azmi sillatin wa quwwatur ribas bainahu wa bain rasulillah kaga wanda yana nuna ma karhin wato alaka tsakanin abubakar da annabi shine wai a haka ake samun wasu yan iska suna zagin abubakar Allah mana gafara abin da takwas mala yace ma laqad tajahaza abubakar lil hijrati siyaniya bi nafsihi ila al madina abubakar ya shirya har so biyu yana son yayin hijira madina walakin ba da ardihi lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi suhba jalasa wa tahammala al'aza wal 'irqa wa ta'ab min quraish ta'atan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sallama masal lil musahaba abubakar ka gani da annabi ya kwatanta bai tare za su ya tsaya yayi ta umarna annabi yayi ta shan wahala quraisha suka yi ta mai wannan shi waya shirya da zai yi hijira tun kama annabi annabi ya ce kawai zabda ya zamna ya ɗauki wahalar nan an gane ko mala ya ce ma nasara mubadarata abubakar fi tarbiyyatil li'amrin hijira abubakar ya yi gaugawa saboda tartib li'amrin hijira saboda hijira ya shirya saboda hijiran nan wa bazala malu fi khidmati da'awatihi ya zuba dukiyar shi a cikin tahiyar da da'awa wallahi shi yasa kullum ana da'awa ka san kai ma ka zuba dukiyarka ko mun karamtin ta kakkare na ta بدون طلب من رسول الله هو تلك النبي تنبيه yake zuwa faqad kama mubasharatan ba'da ta'arud rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisuhba bita'lif rahilatayn kanata indahu tunda annabi yace mai zasu balaguro tare ya daure wasu dabbobi taguwa guda biyu ya shirya su yayi forman su wurin shiga mustash tahiya an gane ko indahu eh iz masala hadha min badahiyatil hijra fala tahtaju ila amrin ya talaqahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kenan bai san wani abu ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya mai komi ya je daidai wa fi hadha al bayan bi anna bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yakun yurabbi yurabbihim tarbiyatan abid tarbiyatan khadu'u wal ilgha'i al aqli ma'a al matbu kaga shi ne yake nuna ma annabi bai tarbiyyantar da su ba tarbiyyan bayu kaga sun su iya mai aiki komi kamar na bayu amma annabi bai masu wannan ba abu kai ya mai da su bai mai su cewa ba kawai yan aiki ce ne ko kuma bai masu cewa a ni ni ne shugaban ku ko ni ne malamin ku komi sai kun bane a annabi tarbiyya abu kai ya masu shi yasa dan Allah ya baka matsayi ka zama wani malami ɗalibanka ko kuma mabiyanka kar ka mai da su bayu kar ka mai da su komi sai sun ma a'a abokai ne abinda aboki zai iya ma aboki sai iya maka an gane ko ɗalibanka abokanka ne abinda aboki zai iya ma aboki ka iya masu baka gani wani bi annabi shi ke yi masa habban shi hidima kuma shi ne shugaba mu yanzu Allah mana gafara malaman mu ya muke da su a muke da su kai ka yarda ma Allah mana gafara a ce kai yanzu kai da malamin ka saka tsaya kai hira kawai kai da malamin ka ya ce ma qala Allahu qala rasul ya gaba shikenan sai kuma wata biyayya wadda ta wuce iyaka Allah mu da gafara kaga ba haka bane ake yi rasulullah sahabban shi abukan shi mala yake ma na goma muqabalatu takhfif bit takhfif yace in ana shirya ma abu kai ma shirya mun gane can suna makar kai ma dai naka an yi plan plan kai ma dai plan plan wa tanzim bit tanzim ana tsari kai ma kai tsari wa tartib bit tartib jerawa ake kai ma jera shine yace ma fa quraish tukhattit wa turattib iqafi bid da'wa Ƙureshawa suna shiryawa suna tsarawa don su hana a yi da wannan an gane ko bai naman nabi sallallahu alaihi wasallam yukhattit wayu wayu wayu rattib li najahiha shi kuma annabi yana tattarawa yana jerawa dan dole sai da'awar ta ci gaba kenan kuna yi muna yi suna son su toshe ku kuma kuna son dole sai mun je gati dan a samu resil an gane ko na'am wa hadha يوجه أن الاستراء أن الاستثرار فيها يخدم الإسلام بما لا بما لا يتعلق به بلاغ ولا بيان ولا يترتب على إسراره كتمان للدين shine yake ce ma lalacewa ka lalace kan abu ko kuma ka suturta shi bai nunawa cewa wato eh kamar baka yarda ba kana plan ne dai ka daidaita shi balagun dan ka samu ka isar wala bayanun wala tartibun ala israrihi kitmanu din aw sukutin an alhaq min sunnatin nabi kenan ka gani dan ka daidaita ka gyara ko kuma ka kyale me ake ce mashi ana banna ana hada abinda ba shi ba kai ka kyale ka ce to dan ayi hutta ta kasa bai cikin wannan sunna annabi sai ka yi hutta yadda ake yi dan an yi plan A kai ma kai plan A sai ka hada da aprim ayi bai kai bai kai bai prim kullum ka zama to kai kana gaba kuma kana haɗin komi yadda yake wala ya ta'arradu tahattudu wa aqazu al-hayt min ma at-tawakkul ala Allah yace ba a samun sabani ka ce ka ɗauki plan kuma kai tawakkuli ba a samun sabani tsakanin tawakkali ai kaga annabi haka dama yace kai addinin Allah ne Allah ya ya rike addini shi mu kawai mu je yadda Allah yake so amma annabi sai ya plan kenan shine Fulan bai nuna cewa ba tawakkali ba ne dole a rayuwa ka dinga fulan. a rayuwa gaba ɗaya ta addini ka yi fulan, a rayuwa ka ta duniya ka yi fulan. a sami ka kai musulmi tun daga fulan a hazzar da kanada ba rashin tawakkali ba ne ba mun gane ko ba rashin tawakkali ba ne in fulan a ta kiya fulan b an gane ko mun fahimta eh adam ka fahimta in a gadar ta kiya a dawo gida a abu da shago in shago ya iya kuma a jira wani wuri eh plan ne na rayuwa shi ba plan ne na rayuwa ba ka ci ba kai kawai dole sai ka tsaya wuri kaza ka dinga plan ka dinga plan kullum an gane ko a same ka da plan tun daga a har da a cikin kwalwarka kuma kamun wannan yayi eshuwe kana da wani boda ta kan eshuwe na gaba zan mu dora wannan shine kaga annabi haka yayi ta tahiya da addini kana kullo da wannan plan shi ma da ya ashe nashi plan har na cikin valise yana da kawai ku bata wannan ya doko muku wannan ne an gane ko kullun da gare ka kana da daga ahazir a tsara su bi asalibin zuzun min tawakkul ala Allah yace kai bar wannan ba shine juz'i na tawakkali ga Allah subhanahu wataala an gane ko ai yanzu wani mutum ya zo kohon masallaci yace annabi ga taguwa ta in bar ta in yi tawakkali ga Allah ko in daure ta annabi yace daure ta sannan kai tawakkali al-akhz bil asbab sai ka ɗauki wato sababi sannan kai tawakkali an gane ko yanzu Allah subhanahu wataala ya kaddara duk abin da zaka samu a duniya sai ka same shi haka ne ko to shigo masallaci zauna kai ta ibada malam Ibrahim kawai malam Ibrahim kullu ya isko ka masallaci arzikin ka ya isko ka kaga wannan ba tawakkali bane ba ka dauki asbab mun gane ko malam yace na sha ɗaya wa inna من أعظم مظاهرة التضحية في هذه الهجرة أن يغادر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون هذا البلد الأمين الحبيب إلى قلوبهم cewa dai daga cikin manya-manyan wato sacrifice da aka yi na wannan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan garin da suka yi soyuwa a cikin ransu bal qulubi jami'il muslimin bar dukkan musulmi suna san makka akwai musulmin da bai san makka duk musulmi san makka yake yanzu nan mu dukan nan mutan kowa san maka yake shauki waje al'afi idan tamminan nasi tahwi ilai a da annabi ibrahim Allah ka sa zukatan mutane su karkata suna kan wancan garin na'am ko to kaga ai daga cikin abin da kake so babba abin da kake so an gane ko suka yi sacrifice suka bar shi mughadaratan ya'lamuna anna la istiqrara lahum fihi ba'daha wanda sun san in sun tafi ba su da matabbata ba su dawowa a cikin wannan karin an gane ku wa hada min ashaqqil umuri ala al-nufus wannan yana da cikin tsananin al'amura akan zukatu an gane ku walakin rijalul aqida yatarakhasuna fi sabiliha kullu qal sai dai mutana aqida suna tabbata a cikin tabbatar da aqida duk komun tsada abun haka zasu da shi abin da sha biyu malai yace ma tarbiyyar da abubakar radiyallahu anhu li usratihi ala amanatin wa nasratin hadati abubakar ya tarbiyyatar da ɗiyan shi akan amana iyallan ka tarbiyyatar da su su san meye amana su san meye taimakon addini to abubakar ya yi haka wa ihatatuhu wa hifdhihi sannan su san menene kiwaye addini sannan su kiyaye addini yace ma saboda me wa bidalika ma wa badal na wa badalu ma yumkinuhu ma yumkinu fi sabili zalika sannan ya tarbiyatar da su duk abin da kake da kana iya zuba shi a cikin addini sai ma duk abin da kake da zuba shi a cikin addini tarbiyatar da ɗiyanka za su iya zuba shi a cikin addini wa kana watikan atan mustiqa bi tarbiyatihi abubakar ya samu garanti yana da garanti ƙarshen garanti da tarbiyyar da ya bada mu kuma yanzu tarbiyyar da muke bada Allah mana gafara yanzu kai sai a zo a ce ma ɗanka yayi kaza sai za ka ka a yi hida ne baka a yi halin shi ba to akwai matsala a tarbiyyar akwai matsala a tarbiyyar ka amma in ka san kana da garanti da tarbiyyar ka sai ka ce kai ba dai wani ba ba dai wani ba ka ce muna da wannan ko akwai yaron ka an ce ka ta yi ka ce kai ba dai wani ba akwai wanda an yi tsara ka ya aika akwai wanda kuma ka ce ka a hida ne baka a yi halin shi ba to amma ka ga in ka ba da tarbiyya yanda ta zo a musulunce wallahi sai ka ce eh kawai wani da yayi kaza ba ko kuma wani kai wani shi yayi kaza haka ne ko to wannan ke ne abakar ya yarda da tarbiyyar shi fa qala li rasulillah sai annabi ya lokacin da annabi ya ce mai hudamun wanda suke cikin nan sai ya ce la aina lak la aina alayk yace annabi kakka samu damuwa inna ma hum ahlaka ya rasulullah annabi yallanka ne fa yallanka ne ina da garanti da su kenan bala yace ma na sha uku ragabatun fi musahabati ahli alkhair muhma tarattaba ala dhalika min afdar qala abu bakr li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suhba yace ka kwadaitu akan rakka mutanen alkhairi duk wanda kun suna da alkhairi ka kwadaitu tahiya da su ti yanda zaka samu wahala in ka san mutum mai alkhairi ne kawai bi shi yana kin ku yi abota kawai ku yi ta ta karhi da yashi mutuma alkhairi kaga abubakar sai ce ma annabi so ba ya san in ya tsaya jira annabi sai sun samu wahala amma duk wanda ya ce annabi ka tsaya ka abokance ni da Allah ina son in zama abokin ka a cikin tafiyar nan bala ya ce ma na goma sha ɗaya su tayar ka sha muke yawa kuma dole sai mun kai insha Allah a mana hakuri yau na goma sha sha uku ko sha hudu manzilatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda abubakar أوصلته إلى البكاء من فرح lamma akhbarahu bi musahabatihi fi hada yace matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam wurin abubakar shine yasa abubakar yayi kuka da annabi yace zai kai da shi na sha biyar ragabatun fi ishami fi tariq alkhair wa adam al-i'timad ala al-akharin fi dhalika yace ka samu kwadayi cikar abin alkhairi kakka dogara da wani duk in za a yi abin alkhairi ka samu kwadayin ka cika shi kakka dogara da wani فالرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يركبه راحلة ليس له حتى اشتراها من أبي بكر بثمنه kaga lokacin da Abu Bakar yace annabi ga taguwa zaka hawo ne annabi yace a sai da mune ita kaga ni ba wai ya kiya bane amma yana son ya cika alkhairi ne da kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya cika ladan hijirar shi hatta takamunu hijra bi mali hijratu bi malihi wa nafsihi raghbatan fi istikmal fadl hijra dan ya cika ladan hijirar shi da dukiyar shi da kudin shi da kanshi jihadu ala atamil ahwal dan ya cika akan wata shi yasa kai ma in zaka yi abu kan nema ka cika da kanka karka dogara da wani mala yace na sha shida usrata abubakar tusharik bi majmu'atiha fi inshahi al-khuttah al-hijrah an-nabawiyyah iyallan abubakar gaba daya wanda yan shi'a suke zagi sa Aisha ko to su suka kama hijiran nan ta tabbata an gane ko istifada min خبرات نشابك استفادة من خبرات وطاقات المجتمع وتوظيفها في مجلات مناسبة yace ka samu kowa ka dora shi wurin shi wanda yake daidai da shi misali sai ce mafa abdullahi bin abubakar lil akhbar sai aka dora abdullahi bin abubakar shine mai kawo labaru wa amir lil sharab amir shi zai ka abin sha wa asma'u wa aisha li tajhiz al ta'am wa hakaza aka tsaye da aisha da asma'u su sai abinci kina kaga an daidaita komi da wurin shi an ka daidaita komi da wurin shi tahiya ta tahiya daidai amma aka ce mutum dai shi zai yi ta komi komi ka ce kai kadai zakai wallahi akwai matsala baka iyawa to rarraba rarraba kowa yi malai ce ma na sha takwas istifada min khibratil mushrikina iz umina haluhum lam yakul lahum shawkun fi ta'siri ala al-qarar wa arafu واشتهروا بما يرى بما يراد منهم ولم يكن أحد من المسلمين يسد هذه الوظيفة وكان عادتهم وتقاليدهم تفرد عليهم الأمانة في أداء تلك المهنة نعم wannan rubawa mun da aukan shi ya kwance mani bala yace na sha tara ittikhtazu asbabul wan ikhtiyatu tama summa tawakkul ala Allah ka ɗauki wato asbab sabubba sannan ka ɗauki filan filan gaba ɗaya cikakku sannan ka yi tawakkali ga Allah ba a tawakkali ga Allah ba a ɗauki sababi ba an gane ko sai ka ɗauki sababi tak wasiqatul mutlaqa bihi sannan sai ka samu confidence total akan Allah subhanahu wataala wa tumanina min rasulihi sannan ka samu garanti Allah zai ce zai baka nasara wa adamin ittikalu ala asbabin zatiha kakka dogara kuma kan sabubbuka su kaɗai ka ce ka ni na shirya komi na wa lafiya lau komi plan kuma ka ki dogaro ga Allah a komi ka yi ka yi plan sannan ka dogara ga Allah ka ba Allah confess kala abubakar sai abubakar ya ce ya rasulallah ka ga misali ne zai baka abubakar ya ce ya annaba Allah da ɗayan su ya kalli ƙasan kawawon mu da ya gamu da ɗayan su zai kalli kawawon mu da ya gamu na'am sai annabi ya ce mai ma zan da kafin sinanin lahu salisu ma mi kake zato da mutum bi Allah ne da ukun su ka gana annabi sun laɓe ko kuma sai suka dogara ga Allah da bisa da dole kullum bi zaka hada ka yi fulan sannan ka dogara ga Allah malam ya ce na ishirin kuma inna nasratullahi fawqa kulli nasra kaga taimakon Allah yana sama kowane taimako wa qudratullahi fawqa kulli qudra qudrar Allah tana sama kowace qudra wa amrullahi fawqa kulli amrin al'amaran Allah yana sama kowane al'amari wa ta'ayna wa ta'ayidihi yatahadda kullu qudratil bashariyya wa taqatihi taimakon Allah ya yi karfin kowane qudra ta mutum da kuma karfi na mutane gaba ɗaya wannan kowa ya sani fa hadhihi quraish sahibatu sulta yace misali kaga quraishawa masu sadauka da mulki wata hata yadda hasilahu ga ta da takubbai da makamai wa rijalun wa amwalun ga mazaje ga dukiyoyi wa ma'a zalika lam tastati an tahtadi ilaihim fi zirari duk da haka ta kasa isko sa annabi a cikin kogo malam yace ma na 21 rasul ja izatul kabira wato da aka sanya sakamako babba da aka sanya akan cewa a kamo kaga wannan abun ba da dukiyar mutum ɗaya bane ba shine furin muje da shi a gurguje ba da dukiyar mutum ɗaya bane ba aka yi shi balbari ma duka mutane ne kowa masu dukiya sai kowa ya tattaro kowa ya kawo gudun wasu ayi shine amma qurayshawa da haka dan a toshe addini a falqada alal islam sai da suka tattaro malai ce ma na 22 ma baina khamdati aynin wanti wanti bahiha yubaddilu allah min halin ila hali tsakanin lumse ido da luranta Allah yana iya sauya hannu zuwa hali maganan nan baiti ne na rarraba ko to wannan akwai ta a Hausa dare da Allah ka ji batu da ko kai tsaye kawai Allah sai ya sauya hali an gane ko to kaga nan Allah subhanahu wataala ya sauya hali kai tsaye sura'a bin malik ya zo da danyar wannan din su sai gashi sura'a kuma ya zama mai taimakon addini bi kulli qurasa wannan shine ne shahun nabi da yake bi malam shi ma asila al muraja'a tambayoyi na muraja maza kana yafa'al muslimuna bil madina lamma sami'u bi khuruj rasulillah sallallahu alaihi wasallam da musulmi suka ji annabi ya fito ya suke yi a madina sannan kuma ma hiya awwalu qutta ma hiya awwalu mahattatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hijra wa mata kana dalika ina ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sauka a hijra kuma yace ne ya fara sauka fi baiti man nadala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma dakhal madina ina ne annabi ya sauka gidan wane ne ya sauka da ya shigo madina tambaya ta hudu uzu kurma ta arif min durusi hadith hijra ka san menene ka san ka bada labarin abin da ka sani na darussa wannan hijira eh yau mun sha karatu da yawa fata abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure Allah ya yi mana dalilin da yasa dan mu samu wurin kwana ne insha Allah wannan shine zai zama to darasi na karshe sai in Allah ya kai mu bayan Ramadan in muna cikin masu rai da lafiya da ikon yin karatun sai mu tashi ga zuwatu rasul yaƙe yaƙe da annabi yayi kuma ya aka yi su saboda me yasa zan mu tsaye da darasi tun yau sura kusan kwana 18 ko 19 da Ramadan saboda akwai daura da za a yi wato formation da za a yi ta azumi ahkamus siyam za a yi shi a nan sabil huda malam Faisal zai yi su an gane ko saboda ko kaga a azumi ya kamata kowa ya san wasu hukumce hukumce ka sai ka je ka tabko ta ka zo ka dinga tambayar hukumci kenan ya kamata ka tsaya ka fara san menene ibada sannan ka yi ta an gane ko shi yasa zaka ga malamai da yawa a wannan kwanaki ana yawan sadarsa dan a koya azumi abu dai babban abu dai da zan mu hada ma jama'a tunatarwa dangane da azumin nan da yake shigowa kaga tun daga yau wallahi Allah ya ga damar tuni ya sanya mu wasu ladan su cikakke na azumi saboda karfin niyyar da suka yi kai tun kamin yau ma ko da mutuwa take zuwa ta kama ka ko rashin lahiya ko kasawa karfin niyyar ka niyya ta Allah da Annabi ta gaskiya sai ka ka samu lada abu na biyu kuma shine wato mutuba ga Allah tun kamin Ramadan ne shigo cikin mu nan dukan mu wasalahi ne mu je Ramadan da zuciya salimta tatta shi ne zan mu ji daɗin nishadin ibada kasan wani ibada da kake yi in kana yin ta dole alatilas ba wani lada ba kake samu amma ka yi ibada kana santa zuciyarka wankakka shi kuma kana samun wannan in baka da zunubi a cikin zuciya a kullum kana da zunubi wannan zunubin naka sai dai ya gayyato wani zunubi ya shiga amma in ka wanke shi zaka shiga ramadan insha Allah cikin wannan sannan kuma kowa ya yi kokari cikin mu kowa ya yi kokari ya saurari ya nemi inda ake harkokin nan na darasin Ramadan ya saurara ya bi ahkam insha Allah fata abinda muka yi dai Allah ba mu ladan shi kuskure karamcin ilimi ne Allah mana gafara shi wa sallallahu sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma ballighna Ramadan wa inna ala siyamihi wa qiyamihi sai in Allah ya nuna mana muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun bayan Ramadan za a yi communicate ci gaba da karatun wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh